na talata biyu ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. daga wannan masallaci ne albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wutaitu a cikin birnin Abuja inda muke gudanar da tafsirin azumi na wannan shekara mai albarka in ba haka ba karatun da na jiya mun cike da fassarar bismillahir rahmanir rahim da haka yau kai tsaye za mu fara da farkon suratul fatiha ta kitab suratul fatiha kamar yadda na faɗa a jiya ita ce sura ta farko cikin surorin alkur'ani mai girma kuma tana da sunaye masu yawa kalmar fatiha ɗaya ne daga cikin sunayenta al-imam ibn kafir yace yuqalu laha al-fatiha ana ce da ita suratul fatiha ko al-fatiha ai fatihatul kitabi khabar saboda an buɗe alkur'ani mai girma da ita ta wajen rubutu وبها تفتح القراءة في الصلوات وما دليل بالكفاءة كده إذا سورة الفاتحة وأن كلمة الفاتحة كان لكم مبوطي saboda da ita ake buɗe karatu a cikin dukkanin kalloli kafin a karanta sura sai an fara karanta suratul fatiha ma'ana da a karanta wata sura daga cikin surori wa yuqalu laha aidan ummul kitab kuma ana kiranta da ummul kitab inda jumhur a wajen jumhurin malamai idan aka ce ummul kitab ana nufin matattarar lissafi domin ita uwa wanda shi ne kalmar ummu ke ɗauke da ma'ana ana nufin wacce take tattare da abu saboda shi mutum ya kasance a cikin mahaifiyarsa ta kunce shi to ita suratul fatiha duk sakon da qur'ani yake ɗauke da shi ita ma ta kunce shi yasa ake kiranta da suna ummul kitab a wani kaulin na malamai suka ce ana nufin tushen littafi saboda dukkan wani dan adam uwarsa ita ce tushensa daga ita ya samo asali da aka suratul fatiha ita ce tushen alqur'ani daga ita qur'ani yake fara ibn kasir yace wa qad sabata fi sahihi inda tirmidhi hadisi ya tabbata ingantacce daga imam tirmidhi wa sahahu kuma imam tirmidhi abu isa yace hadisin ya inganta an abi hurairah daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda kale yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم آياتي الحمد لله رب العالمين أم القرآن الحمد لله رب العالمين ita ummul qur'an ma'ana yana daga cikin sunayenta haka wa ummul kitab kuma ana kiranta da ummul kitab wa sabaqul masani kuma ana kiranta da suna as-sabaqul masani wal qur'anul azim kuma dai ita ce alquran alazim cikin fadin Allah wa laqad atayna ka sab'an min al-masani wal qur'an alazim da ta sab'ul masani da alquran alazim anan da sunan suratul fatiha wa yuqalu laha alhamdu kuma ana kiranta da alhamdu ko suratul hamd saboda ta fara da lafazin alhamdulillahi rabbil alamin wa yuqalu laha kuma dai ana ce da ita as-salat ma'ana sunanta as-salat sallah saboda ita rukuni ce ko sharadi ce daga cikin sharuɗan cikar sallah liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam ar-rabbi saboda hadisi kudusi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ubangiji mai girma da buwaya yana cewa qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn na raba sallah tsakanina da bawana kaso biyu sallah anan ana nufin suratul fatiha فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين idan ba wa yake alhamdulillah rabbil alamin ma'ana ya karanta farkon suratul fatiha a sallah qala allah ubangiji madaukakin sarki sai yake hamdani abdi bawa na ya yabe ni al hadith hadithin yana da tsawo cikin sahih muslim da ta yake fa kunniyatul fatihatu salatan an ambaci suratul fatiha da sallah لأنها شرط فيها ومن شرط في إتاء صلى ويقال لها هكذا أنا في سورة الفاتحة الرقية الرقية معنى سورة دأتين توفي إتاء لحديث أبي سعيد في الصحيح صلى حديث أبو سعيد الخدري والذي يروى في صحيح البخاري hina rafa biha ar-rajula as-salima lokacin da Abu Sa'id al-Khudri ya wani mutum mai suna as-salim ruqiya tofi da suratul Fatiha قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال يسيد أبو سعيد وما يدريك أنها رقية ويسنن كيف سوى ita suratul fatiha rukuya ce ma'ana ana yin tosi da ita malamai suka ce yana da kyau lokaci bayan lokaci ka rinka samun ruwa mai kyau a kofi ka karanta fatiha bayan ta yi abu billahi ta yi bismillah ka tofa ka sha yana kawo lafiyar jiki da aka ibn kasir yake wa hiya makkiyatun suratul fatiha makkiya ce قال ابن عباس عبد الله بن عباس يفدا وقتادة الإمام قتادة وأبو الآلية ده أبو الآلية الرياضي لقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني دليل da yasa ibn Abbas da Dada da Abu Aliya suka ce makiya ce saboda Allah ya yi magana akan suratul Fatiha a cikin suratul Nahl wanda ita suratul Nahl sura ce makiya suratul Hijr ce wanda suratul Hijr sura ce makiya Allah ya ce walaqad atainaka haqiqa mun baka da kuma a cikin surar masa aka ce an bayar ta ga ya nuna kafin sauka surar da na bashi a ta sauka wannan yana da cikin dalilan wanda suka ce makiya ce kuma kamar yadda na gaya mana ajiya akwai kuma dalilai masu ƙarfi da ke nuna cewa kuma dai ta sauka a madina da ta suratul fatiha makiyatu wa madaniyatu ta sauka a makka kuma ta sake sauka a madina ibn kasir yake adadin kalimatiha wa huruf wa hurufiha adadin kalmominta da haruffanta qalu malaman ulumul qur'an sun ce wa kalimatuha 25 kalima kalmominta 25 wa hurufuha mi'atun wa salasata ashara harfa haruffanta kuma 114 yana da cikin falalolin suratul fatiha kadan da cikin hadisai da ibn kasir ya kawo ابن كثير روى الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده امام احمد بن حنبل الا يجدر دراما يا روي في كتاب بن مسند عن ابي سعيد بن المهلى daga abi sa'id ibn muhalla radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kara yake kuntu usalli wata rana na kasance ina sallah ta nafila a cikin masallaci فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه sai annabi ya kira ni ban amsa masa ba saboda ganin ina sallah hatta sallai su har sai da nabi da sallah kana yake fa a kai su hu sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kana sai yake da ni ma mana aka an ta ajiye ni me yasa tun tazu da na kira ka baka zo ba kana sai yake qultu ya rasulullah sai nake ya ma'aikin Allah in kun musalli lokacin da ta kira ni ban amsa maka ba kuma ban zo ba sallah ne kana sai annabi yake alam yaqul Allah ta'ala baka ji Allah madaukakin sarki yana cewa ba ya ayyuha alladhina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wadanda suka imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah a duk lokacin da suka kiraye ku zuwa ga abin da zai ba ku rayuwa mai kyau ma'ana wannan aya tana nuna in dai annabi ya kira ka ko sallah kake za ka kace ka je wajen ka to amma shi wannan sahabi bai fahimci haka ba da farko sai ya dauka abinda ake nufi in Allah da ma'aiki sun kira ya ku amsa in ba sallah kuke ba ya kashi da yake sallah sai bai je ba sai bai amsa ba to sai manzo Allah ya gyara maka fahimta ثم قال في أنه يسير لو ألمنك أعظم سورة في القرآن zan sanar da kai surar da tafi kowace sura sura girma a cikin Qur'ani to kaga wannan yana nuna maka cewa suratul Fatiha ta fi kowace sura daraja a Qur'ani domin ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da cewa Qur'ani duka maganar sa ce to amma wani tashin ya fi wani tashin daraja domin Allah subhanahu wa ta'ala hatta a cikin zancensa akwai fifiko duk zancen Allah ne amma wani ya fi wani kila wani shi to ya aka haka eh haka ne yanzu maganganun da Allah yake a Qur'ani na la'anta da tsine wa kafirai ba za ka hada su ba da maganganun da Allah yake a Qur'ani na yabo da yi wa kansa kirari yasa za ka ga ayatul kursiyu ta fi kowace aya daraja a Qur'ani saboda ita tun daga farkon ta zuwa ƙarshen ta yabo ne da kirari ga Allah الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في الارض kaga wannan ba za ta hada ta da irin fadan Allah game da Fir'auna fa shara fanada fa qala ana rabbukum al-a'la maganar Allah ce amma shi kaya yake yana akai ko wata rashin mutunci ne da wani kafin da cikin kafirai ya bai yayi da aure ma Allah ne ونادى فرعون في قومه قال يا قوم عليك لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يريد هذا هو المتنجلين فرعون ne na rashin kirki da ya kira shi a cikin mutanensa ya zagi annabi Musa sannan ya zagi Allah dukkanin su maganganun Allah ne amma ba za ka haɗa wancan da wannan ba to haka nan maganganun da Allah ya kance ku yi kaza ku yi kaza da kuma wanda yake cewa ku bar kaza ku bar kaza wa aqimu salata wa atu zakata wa ra'u ma rafi'in kaga ba za ka hada irin wannan da wala ta kara hujjina ba wannan hani ne wacce umarni ne duk abin da aka ce umarni ne an fito a yi duk kuma abin da aka ce hani ne ba a so a yi kaga da wanda ba a so da wanda ake so darajar su ba ɗaya bane ba da ta ke sa malamai suka ce cikin zancen Allah akwai tafawulu fifiko wata magana ta wata da ta Qur'ani ba shi ɗayan sa maganar Allah ne kuma ya kunshi turori ya kunshi ayoyi to da ka wasu turorin suna iya kun wasu wasu ayoyi suna iya kun wasu da ka alam ke sala ka ta ba kai in aka ce da kai wata sura ta kowace sura da ta Qur'ani ita ce suratul Fatiha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi law allimannaka a'zama suratin fi kitabillah zan sanake ka sura da su kowace sura fil qur'an a cikin qur'ani qabla an nakhruja ko qabla an takhruja min al-masjid za ka yi shi kuma kafin ka fita daga masallaci yanzu nan zan sanake ka ita قال أبو سعيد يجي فأخذ بيدي سيئا النبي كان عننا فلما أراد أن يخرج من المسجد ya zo zai fita daga masallaci kuma bai gaya min surar da yake zai gaya min ba wacce ta ko wacce sun a Qur'ani in ku sai nake ya Rasulullah ya ma'aikin Allah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratan min al-Qur'an kai fa kace za ka sanar da ni surar da ta ko wacce sura a cikin al-Qur'ani kana sai manzo Allah yake na'am faru an yaka alhamdulillahi rabbil alamin ai ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana suratul fatiha kenan هي سبب المكان بتاعنا يكفي مثل سبب المكان والاتيابان ولقد اتيناك سبعا من المكان كلمه سبعا من ايه بقر domin kamar yadda muka faɗa a jiya adadin ayoyin ka bakwai tare da bambanci wanda aka samu na ruwaya dangane da kidan ayoyin an gane ko to amma dai ayoyin bakwai ne daga ijmalin malam kalmar almasani wacce ake yawan karantawa domin duk cikin surorin alkur'ani babu surar da take yawan shan karatu kamar fatiha in dai kai musulmi ne ko ba ka karanta qur'ani in dai kana yin sallah ko iya ta farilla ce ba ka wata nafila to duk wani sai ka karanta fatiha sau goma sha bakwai domin ka kowace raka sai ka yi fatiha kafa daya to ka ko babu wata sura alkur'ani da ta kai wannan sura yawan shan karatu to shine ma'anar al-masani التي تفنى قراءتها والتأتي كرم تأتي ميمن تأتي بيك والقرآن العظيم كما يتكي جاء القرآن العظيم الذي أوتيته والتأتباني وأن كراك بقرآن baki ɗayan ta tare da cewa ita wani yanki ne na Qur'ani wannan bisa da ka'idar larabci da take cewa zikrul ba'd ma'a jawabati kull an gane ko a ambaci wani sashen abu a ma'ana nufin dukkan sa kuma abin da yasa haka saboda ita kadai dan kamar yadda malamai suka ce ta kunshi dukkan sakon da Qur'ani yake dauke da shi to da ka ita kadai ma sai a kira ta da sunan Al-Qur'ani da min babu ilahi kulli ma iradatu juli wa haka da rawahu Bukhari ibn Kathir yake wannan shine kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito حديثي نبي ولي في من فلد سورة الفاتحة ابن كثير في روى البخاري في فضائل القرآن عن أبي سعيد الخدري imam bukhari ya rawaito a cikin fadail alquran na sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa da kare yake kunna fi masilin lana mun kasance muna cikin wata tafiya fa nazarna sai muka sauka a wani masauki fa ja'at jariya sai wata yarinya ta zo mana fa kala take da mu inna sayyidan hayy salimun hakika shugaban wannan gari ko hakimi ko dagaci mai suna salim wa in tafarrabna zuyi yake kuma ku sake cewa ko da za ku sanke mu to ku sani cewa ku dai ba shi ne ma'ana ku zo amma a hankali fa halin mu ba ku shin a cikin ku akwai ne yake tofi fa qama ma'ana rajulun sai wani mutum ya tashi tare da ita ma kunna na asiri na na asiri da ya koya ba mu san cewa shi wannan mutumin ya iya tofi ba fa qara'nahu fa bari'a sai muka je muka karanta masa suratul fatiha kuma sai wani fa umira lahu bi 30 shatan shatin sai aka yi umarni da ajiya wanda ya wannan dauki sarkin gari ya wanke ko hakimi cewa a baki akuyoyi guda 30 wa fatana labana kuma suka ba mu nono muka sha alhalin da sun hana mu falamma raja'na kunna lahu yayin da muka dawo masauki sai muka ce da wannan mutum a kunta to shi ne rukuya da mun ka ce to shi ne au kunta to ko kuma dama kana tofi ne fa qala la yace wallahi a ma rafitu illa bi ummi kitab kuma ku sani ba wani abu na karanta ne maka tofin da shi ba sai fatiha kullina sai muka ce la tuhaddithu shay'an ko la tuhaddithu shay'an hatta na ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada mu komai da waɗannan abubuwa da aka ba mu sai mun koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga masa da abin da ya faru فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا إن دمك ذو مدينة يا مك جاء ومزع الله لا بار قبل يفعل كان سوى من يتفيا من جوان قوي وما أكيد كان ساعة كان سنجر قوها سنجر ونفعل من دفيات الجيش أن أن يوانك بعثام ما جريبا suka tambaye mu mu kuma sai muka yi maka doki da fatiha sai warke kuma suka ba mu tumakai guda 30 fa qala sai manzo Allah yake wa ma kana yudri annaha ruqya shi wanda ya yi tofin ta ya aka yi san cewa fatiha ana iya yin tofin da ita ma'ana manzo Allah zai tabbatar musu da abin da suka yi duk da sun yi ne ba da izini ba to da haka manzo Allah ya nuna kamar abin da suka yi daidai ne sun dace sai annabi ya ce iqsimu quraba wa burbuli bi faham ni ma aka kada da haka wannan ya tabbatar da cewa suratul fatiha tana daga cikin surori masu daraja wanda aka yi tofi da su kuma a samu waraka to kuma malamai suka ce wannan hadisi yake nuna shi tofi ko magani dan wasu ba sa jiran cewa ko da yake sai an ce masa kaza magani wani lokaci gwadawa ake idan an ga ya dace shi kenan sai a ci gaba da kaga wannan sahabin bai jira annabi ya karantar da shi cewa fatiha ana tofi da ita ba sai ya gwada da ya gwada kuma sai aka dace daga nan kuma shi kenan sai aka dore manzo Allah ya ta ya tabbatar shi kenan aka ci gaba domin daman magani wannan ita ce dabi'ar sa yasa a Hausa ma da ake cewa magani magani daga magani ko ayi magani shine asalin kalmar magani a Hausa da aka ci magani kullum dan gwaji ibn kasir ya sake kawo wani hadisi har ila wanda a kansa zamu tsaya dangane da batun falaloli na suratul fatiha yace rawa muslimun fi sahihi wan nasa'i fi sunan imam imam muslim ya rawaito a cikin sahihin sa imam nasa'i kuma ya rawaito a cikin sunan ali ibn abbas daga abdullah ibn abbas qala yace baina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune wa inda ibrahim kuma malaika jibril yana tare da idza sami'a naqiban fawqahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata ƙara kamar ta buɗe ƙofar da ta dace ba a buɗe ba daga sama farafa jibrilu basarahu malaika jibrilu sai daga kai ya kalli sama shi ne farafa a basarahu ila sama fa kana sai jibrilu yace da manzo Allah hadha babun qad futiha min as-sama'i wannan karar da ta ji wata kofa ce daga sama aka buɗe ta ma ku ji haƙaƙo ba a taɓa buɗe ta ba in ba yau ba قال جبريل يتي فنزل منه ملك كما ولي ملائكة يا سكو ينزل سما كما تولى قوفر دبا أتقبوا إيكرته يوم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة يقول قال صلى الله عليه وسلم فقال يتي لكي أبشر بنورين البشرنك دون مسكي بدايو قد أوتيتهما أم باسكو lam yi uka huma nabiyyun qabla ba a taba ba wani annabi irin waɗannan haske guda biyu ba kafin kai fatihatul kitab wa qawatim suratul baqara hakan sune suratul fatiha da kuma aya biyun karshe na suratul baqara shine amana rasulu bima unzila ilayhi har zuwa karshe to kaga wannan abin ya faru ne a madina ya sa malaman da suka ce suratul fatiha a madina ta sauka wannan hadisin yana daga cikin hujjojinsu domin shi sahabin da ya rawaito hadisin wanda shi ne abdullahi dan abbas kamar yadda malamai suka ce bai hankalta ne ya fara zama tare da annabi ba har ya rawaito hadisi sai da aka je madina da aka dai wannan hadisi ya faru ne a madina wanda yana daga cikin hujjojin da ke nuna cewa suratul fatiha ta sake sauka kuma a madina da aka wa hada lafzin nasa'i wal muslimin nahwahu ibnu kathir yace wannan lafzin na imamu nasa'i ne sannan kuma muslim ya rawaito wani abu makamancin haka fatan mu Allah ya ba mu ikon faranta ta daidai ya ba mu ikon bayanin ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kusa ya Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
bayan bismillah ubangiji ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talabai lafazin alhamd shine dangin dukkanin wani yabo kalmar alhamdu kalma ce mufrada wacce take dauke da ma'ana kwaya guda akwai jam'in ta shine al-ma'ani jam'i na alhamdu to a ka'ida ta larabci da al-ismul mufrad da al-ismul jam' idan aka sa masa alif da lam ta zama istigrafiyya istigrafa jami'a jinsin mazkur dan haka shi yasa malamai da hausa suke cewa dukkan dangin yabo wanda ake yi a zahiri da wanda ake yi a baɗi wanda aka sani da ma wanda ba a sani ba lillahi ya tabbata da Allah to akwai bambanci tsakanin alhamdu yabo da ashkuru shi ma yabo ko ka ce godiya malamai suka ce alhamdu shine yabo bisa ga cancantar wanda aka yaba ko da abin da ya maka bai ma daɗi ba saboda ya isa domin shi ai maka abu sai wanda ya isa ko abin ya ma daɗi ko kar ya ma daɗi misali ubangiji zai kashe maka dan uwa kuma dole ka ce alhamdulillah kisa bai ma daɗi ba amma kuma ba kowa ai zai iya yin wannan din ba ubangiji zai sa ka bakin ciki bakin cikin bai ma daɗi ba amma kuma ba wanda ya isa ya maka irin wannan din ba Allah ba to cancantar ka na ya isa na yayi abu ko a ko a ji daɗi ko kar a ji daɗi sai ke sa a yi maka alhamdu da haka yabo da lafazin hamdu yana nufin kirari ga wanda ya cancanta a kuruta an gane ko ubangiji madaukakin sarki cewa annahu خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة إذا كنا وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو رب الشيء ده sauransu ma'ana ubangiji shine wanda ya halitta na maza da kuma mata shi ne wanda yake iya sa dariya kuma ya sa kuka ubangiji shi ne wanda yake iya kashewa kuma ya raya wannan ayyukan nasa shi ya sa ya cancanci yabo kuma irin wannan aiki babu wanda yake iya sa duniya in ba Allah ba aka man ya kulku kamar la ya kulku shin wanda yake halitta daidai ne da wanda ba halitta ba dai bane ba ubangiji madaukakin sarki yana halitta duk wanda kuma ba shi ba abin halitta ne baya halitta ubangiji yana azurtawa kuma duk wanda ba shi ba abin a azurta ne ubangiji yana cewa duk wanda ba shi ba abin a ciyar ne wa huwa yudhimu wa la yud'a Allah yana cewa shi ka baya ba a ciyar da shi subhanahu wa ta'ala to amma ashkuru shi kuma yabo ne amma sai an maka abin da ya maka dadi yanzu da mutum zai maka ba daidai ba ba za ka ce da shi ashkuruka ba ko Allah kanka idan ya maka abin da baka ji dadi ba ba ka cewa ashkuruka ya rab amma idan ya maka abin da ya maka dadi to shine sai ka ce ashkuruka ya rab amma idan ya maka abu ko ya ma dadi ko bai maka dadi ba to za ka iya cewa alhamdulillah ko ahmaduka ya rab ina fata an gane to sai dai malamai suka ce wannan ta bangare guda ce ta wani bangaren shi yabo da lafazin alhamdu ana iya yin sa ko dai da da baki ko kuma da zuciya amma banda wannan ba a iya yin alhamdu shi alhamdu imma bil fali wa imma bil qalbi amma a shukuru ana iya yin sa da baki ana iya yin sa da zuci kuma ana yin sa da gabbai na zahiri yanzu idan aka yi maka wani abu na alkhairi sai ka ɗaga hannu sai jinjina wannan ba za a ce da shi hamdu ba sai dai a ce da shi shukuru da haka idan muka lura da kyau shi alhamdu ta fuskar abin da ake yin sa dan shi ya fi fadin ma'ana sama da ashukuru shi kuma ashukuru ta fuskar abin da ake yin sa da shi ya fi fadin ma'ana sama da alhamdu alhamdu ba a yi sai da baki da zuci amma a shukuru ana yi da baki da zuci da kuma sauran gabbai alhamdu ba a yin ba ana yin ka kai akan abin da aka yi maka yi ma daɗi ko bai maka daɗi ba a shukuru kuma ba a yin sa sai akan abin da ya maka daɗi da aka bayyana ma umumun wa khususun min wajh da aka ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya cancanci dukkan dangin yabo bisa ga dacewa bisa ga cancanta to sannan kalmar lillahi lamun sunan lamun ittifaq ma'ana yabo irin wannan to ba a yi wa kowa shi sai Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala yana da cikin wajajen da ake yi wa Allah madaukakin sarki yabo da lafazin alhamdu shine idan mutum ya zo tashi daga baki kamar yadda zikirorin manzo Allah sun nuna mana irin inda za mu zikiri da lafazin alhamdu idan ka farka daga bacci za ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kuma za ka ce alhamdulillahi lalli afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikri haka ne in ka gama cin abinci za ka ce alhamdulillah an gane ko to haka ne idan yan aljanna suka shiga aljanna za su ce alhamdulillahi lalli azhaba anna al-hazan inna rabbana la ghafurun shakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub yasa malamai suka ce lafazin alhamdu yabo ga Allah da kirayi yana da zar zamani yana da kuma zar makani akwai wajen da ake yi akwai kuma lokacin da ake yi wajajen da ake yin alhamdu sama da ƙasa da ane wa Allah alhamdu alhamdulillahi allazi wa lahu alhamdu fis samawati wal ard an gane ko ane wa Allah yabo na alhamdu a sammai da kuma ƙasa وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون da haka ana yi wa Allah yabo a farko ana yi wa Allah yabo a ƙarshe da haka yabo yana da zarf zamani yana da kuma zarf makani da haka ya kamata lallai mu sani nau'ukan zikiri da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka zo da siga ta alhamdu alhamdu to mu kiyaye kuma mu san inda ake yin su to wannan shi ne zai tabbatar da mun shiga cikin masu godiya ko masu yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan malamai suka ce da Allah yake alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin talakai kamar labari ne Allah yake ba mu to amma labari ne da ma'anar umarni Allah ya yabi kansa ne don ya nuna mana mu yabe shi don ya nuna mana yadda za mu yabe shi kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya mana inda za mu yaban da yanayin yaban da kuma a inda ya kamata a yi yaban musamman da lafazin alhamdu da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله كذا الا يعيش كما ينا امرني بأيدي ذاك خبر ne بمعنى الإنشاء كلمة الله an batar ya riga ya gabata a karatun mu nake wajen fassara bismillahir rahmanir rahim suna ne daga cikin sunayen Allah mai girma da daukaka kuma shine ginshiki na na al-asma'ul husna to kalmar rabb ana nufin ubangiji haka muke fassarawa da hausa to amma mai kalmar rabbu ta suka hadu suka ba da kalmar rabbu halitta mallaka gudanarwa ba a ci da abu rabbu sai in yana da waɗannan sufofin guda uku yana halitta yana da mallaka sannan shi ke gudanar da halitta an gane ko قال فرعون وما رب العالمين فرعون يا تنبيه النبي موسى ما يأتي da رب العالمين sai annabi Musa yake rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin قال ومن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ذاك wannan shine fassara ta kalmar rabb mahalicci mamallaki sannan kuma mai gudanarwa to sannan akan ce rububiyya nisbatan ila rabb jingina wa rabb abu ma'ana abubuwan da suka keɓanci an rabu kamar ayyukan Allah subhanahu wata'ala ya ce da su rububiyyati ma'ana af'alu ayyukansa kamar halitta aiki ne na Allah kamar kashewa aiki ne na Allah azurtawa aiki ne na Allah ba da lafiya aiki ne na Allah talautawa aiki ne na Allah waɗannan su ne rububiyya shi ne abinda malaman akida suke cewa tauhidin rububiyya kaɗaita Allah a cikin ayyukansa da yadda da cewa Allah madaukakin sarki cikin duk abin da aka ce shi yake yi to babu mai taya shi babu kuma wanda ya tarayya da shi a cikin yin waɗannan ayyukan nasa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wasbir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya malmallakin sama kuma mahalicinta kuma mai gudanar da ita da ƙasa da kuma abin da ke tsakaninsu fa abudu ka bauta maka kaga tauhidul ibada kenan domin Allah yakan kafa mana hujja da rububiyya dan ya kiraye mu zuwa ga uluhiyya yakan kafa mana hujja da cewa shi ne mahalicin mu dan ya ga hankalin mu zuwa ga mai maka bauta kuma muka aika shi kamar yadda aya za ta zo a nan gaba a cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum sun ce allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kaga istidlal bir-rububiyyah lid-da'wati ila al-uluhiyyah da haka wannan shine ma'anar rabbu to sannan kalmar rabbu akan kawo ta mujarrada ba tare da an jona ta da wata kalma ba to idan aka faɗa haka Allah ta dai ake nufi kawai ka ce rabbu kai shiru kuma akan kawo ta a haɗe da wata kalma kamar anan an ce rabbul alamin an haɗa ta da kalmar alamina an kawo ta mudafun alamina mudafun ilayhi to malamai suka ce idan aka kawo rabbu mudaf da kuma mudafin ilaihi tana iya daukar ma'anar Allah kuma ta dauki wani wanda ba Allah ba ya danganta da abin da aka jona mata idan yanzu ka ce rabbul manzil ubangijin gida to kaga ya danganta da gidan wani gida ne idan gida na ne to ni kake ni in gidan Allah rabba ne gidan Allah rabba kake ni yasa laraba suka ce idza kana rabbul baiti biddusi dariban fa shimatu ahli baiti kulluhum rabbah idan mai gida yana kiɗa da kalangu to ba mamaki ba ne don yaran gida sun tashi suna rawa barewa ba ta yin gudu ɗan ta yi rarrafe ta ga rabbul baiti anan ba Allah ake nufi ba amma a wani wajen kuma rabbul baitin Allah ake nufi li ila fi quraish ila fi imrilat alkitabi was sayf fal ya'budu rabb hadha albayt rabb hadha albayt kaga ana nufin Allah domin albaytu anan ka'aba ake nufi وهكذا قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها رب هذه البلده الا اشرك ومن جرير مكه اشرك ذاك ابنجد وانا جري انا لكم مكه كلمة عالمين da aka ce rabbul alamin jam'i ne na alam idan aka ce al'alam kullu ma walla duk abin da ba Allah ba shine alam an gane ko duk da malamai suka ce jigo a cikin alam abu guda hudu ne akwai alamul insan akwai alamul hayawan akwai alamul jama'at akwai alamul nabat to amma dai cewa al'alam kullu ma suwalla wannan shine abin da yafi karaje komai ta fuskar ma'ana duk abin da ba Allah ba sunansa alam dan adam alam ne dabba alam ce dutse alam ne shuke-shuke bishiyoyi alam ne an gane ko to to ubangiji shi ne mahalicin dukkan waɗannan abubuwa shi ya samar da su kuma shi yake mallaka su kuma shi yake gudanar da su an yi musu jam'i na muzakkar salim aka ce alamina ubangijin alami wanda kalmar alami ne kamar yadda na faɗa jam'u muzakkar salim ne. shi jam'u muzakkar salim a larabci ana yin sa ne li jama'atul uqala ga masu hankali kamar musulmuna ko musulmina kamar mu'minuna ko mu'minina an gane ko wannan duk ana yin sa ne ga masu hankali to amma alam a cikin su akwai masu hankali akwai marasa hankali amma ake musu jam'i irin na masu hankali saboda ne saboda a rinjayar da bangaren masu hankali a cikin bayi akan wanda ba su da hankali tare da cewa marasa hankalin sun fi yawa akan masu hankali to amma darajar hankali ta sa aka rinjayar da bangaren masu hankali wajen magana da jam'i akan waɗanda ba su da hankali da aka ubangiji na al'adami na halittu baki daya masu hankali da ma marasa hankali malamai suka ce hikimar kawo halittu a nan shine domin ita halitta tana nuna mahalicci ne kamar yadda wani yake wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk wata halitta da ka kalla tana nuna maka akwai Allah ne yasa Allah yake inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab cikin halittar sama da ƙasa da saɓawar dare da wuni akwai alama ga masu hankali alamar ne gane cewa akwai Allah da ar-rahmatu malik yawmiddin shi ne mamallakin ranar sakamako an samu jira'o'i guda biyu saba'iyye mutawatirai anan ko ka karanta maliki ko ka karanta maliki wa maliki yawmiddin rawi binasirun wa inda siratun wa siratu da kumbula kamar da imamu shafi ya faɗa cikin ƙurra'u saba'a mutum biyu suke karantawa da maliki asim ibn abi najid al-kufi da kuma al-imam al-kisai amma duk sauran ƙurra'u suna karantawa da maliki yawmiddin maliki ba maliki ba to akwai bambanci tsakanin malik da kuma malik malik mamallaki malik mai mulki ai akwai bambanci tsakanin mamallaki da mai mulki mamallaki ana nufin mai wani abu wanda ya mallaka misali yadda abin da ya fito mana shi ne mutum mai kuɗi shi ne malik amma mari kuma sarki da ya akwai bambanci tsakanin sarki da mai kuɗi zai iya yiwa sarki ya zama yana da kuɗi kuma zai iya yiwa sarki ba da kuɗi kamar tarihin kasar hausa sarakunan kasuwa galibi in ka ji an ce mutum sarkin kasuwa ne bai da kuɗi saboda ita kasuwa ba wajen mulki ba ce wajen al'adar kuɗi ce in an ga kai kana da tsaron gwamnan jari ba a zuwa sasso masu shiga su fita sai a ce to ka zama sarkin kasuwa to amma idan ka ji an ce sarki na gari to galibi wani lokaci akan duba wadata sabanin ita kasuwa to sannan mutum zai iya zama yana da kuɗi amma kuma ko mukamin mai unguwa ba ya to Allah shi mai mallaka ne kuma mai mulki ne shi duka sifofin guda biyu na ɗaukaka ya tare yana da mulki kuma yana da ne kuma yana da abin hannu subhanahu wa ta'ala da haka ubangiji madaukakin sarki yana da mulki kuma yana da abin hannu to wannan sai nuna idan Allah ya baka ɗayan bai baka ɗayan ba kana da tawaya idan kai yanzu mawadaci ne amma baka da mulki za ka yanzu za ka ji ni'ima ba ta kammala ba har yanzu burin ka bai gama cika ba ya sa kar kai mamaki ka ga mutum yana da kuɗi iya kuɗi kan taka sama amma ya kafa samun nutsuwa sai yayi mulki saboda baiwa guda biyun nan in ba su haɗu ba to ni'ima ba ta cika ba ba ta kammala ba to haka ne idan mutum ya zama yana da sarauta amma kuma ba da kuɗi to nan ma ba akwai sauran aiki za ka ga sai ya yi ta neman kuma ina zai samu kuɗi domin mulki babu kuɗi kuma ai wahala ce to da ka dai Allah maliki ne kuma maliki yana da mallaka sannan kuma yana da mulki to malamai suka ce me yasa Allah ya keɓance wa kansa mulki da ranar sakamako yake maliki ko maliki yaumin ke tare da cewa duk mulki a duniya ma na Allah ne amma me yasa yake mamallakin ranar sakamako ko mai mulkin ranar sakamako ranar sakamako kamar yadda zamu ji take ranar tashin alkiyama shin ana nufin kafin lahira Allah ba shi ne mai mulki ba ana nufin kafin lahira Allah ba shi ke mallaka komai ba ba haka ake nufi ba ko shakka babu a duniya Allah shi ne mai mulki kuma shi ne mai mallaka shi yake bayarwa kuma shi yake nada mulki قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير حرف دعاء malamai suka ce hikimar da yasa Allah ya keɓance kansa da mulkin lahira saboda a duniya tare da cewa shi ne mai mulkin amma ya babba da aro yanzu Najeriya mulkin Allah ce amma ya bawa Alhaji Bola Ahmad Tinubu aro yanzu kamar yadda a baya ya ba janar Buhari mai ritaya a baya kan ya ba Goodluck a baya kan ya ba Obasanjo to haka Allah yakan ara mulki yau kai ma filin gidanka Allah ya ara ma mulkin ka ne matarka mulkin ka ce ƴaƴanka mulkin ka ne kuɗinka mulkin ka ne duk a duniya Allah ya babba da aran mulki amma akwai ranar da zai fata duk wannan mulkin daga hannun kowa ya dawo da shi hannunsa to wannan ranar da mulki gaba ɗaya zai dawo ga Allah to wannan ranar babu mai cikakken mulki sai Allah babu wanda yake da wani mulki daidai da na filin gashi a wannan ranar sai Allah shine yake yawmahum barizun la yakfa ala Allah minhum shay liman al-mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar ranar da mutane za su fito fili a kan ƙasa bayan da sun mutu an bubbinne su a cikin ƙasa amma za a zo ranar da kowa zai fito la yakfa ala Allah minhum shay ba wanda zai koyi da Allah duk wata gawa da take cikin ƙasa sai ta fito duk wani abu da kasa ta binne sai ya fito wa aka rajata al-ardu asqalaha ubangiji yace a wannan rana ne Allah zai wa kansa da kansa kira da yake liman mulku yau waye kuma mai mulki a yau amsa shi ne babu mai mulki lillahi al-wahidul qahhar mulki yana da Allah daya daya kuma mai rinjaye Allah ji kan malam lawan kala rawi da ya zo fasara wannan aya sai ya barkwanci yake ranar lahira shi daman yana jefa mai martaba sarkin Kano Ado Allah ya ji kansu baki daya yace idan Allah yake liman mulkul yau zai dungura sarki a zai ce Ado ka ce kai ba ka taɓa yi a Kano ba guda ka dai Allah subhanahu wataala shi ne mamallaki a ranar tashin alkiyama ranar da ba wani mai mallaka shi ne ma'anar yawmul din ai yawmul jaza ranar sakamako an gane ko kalmar addini ma'anarta shine aljaza'u sakayya ranar da Allah zai wa kowa sakayya idan ka aikata kyakkyawa ka gani idan ka aikata mummuna ka gani ubangiji madaukakin sarki ce innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun ba nan ba a cikin suratul intifar wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin kuku yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah a cikin suratul mu'minun kuma yake yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin da ta addin bi ma'ana al-jaza imam al-bukhari ya kawo akar mu'allaf kama tudinu tudana ai kama ta'malu tujza يوم الدين بمعنى يوم الجزاء ذاك الحمد لله وديا ذاك بتك الله رب العالمين وبنت ذلك الرحمن الرحيم يا رحمن يجن كي مالك يوم الدين مملك رانا كاتبه يا الله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Allah ya ce iyyaka na'budu kace kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kace kai kadai muke neman taimako kamar yadda na gaya mana malamai sun ce alhamdulillah labari ne amma da ma'anar umarni kamar Allah yana cewa ne ku ce godiya ta tabbata da Allah to kaga yanzu abin ya fito fili domin ga shi a lafazin gaba ko a ayoyin gaba abin ya juye ya koma yadda yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai kun iyyaka na'budu wa kun iyyaka nasta'in ka ce Allah kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka lafazin al-ibada bauta ibn taymiya Allah ya kansa da rama yake ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina idan aka ce bauta suna ne dunkulalle na dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na daga maganganu da baki yake furtawa sannan da ayyuka da gabbai suke aikatawa da kudiri da zuciya take kullewa na fili ko na koyi da haka idan aka ce bauta ana nufin dukkan wani abu da Allah yake a yi inda baki ne da baki inda gabbai ne na zahiri da gabbai inda zuci ne da zuciya in wanda yake a farta ne a farta in wanda yake a kudurce ne a kudurce in wanda yake a tashi a motsa jiki ne wajen yi a yi in wanda yake a haɗa dukan ne wajen yi a yi wani shi ne ibada wannan kuma hakki ne na Allah shi kaɗai ba a yi wa kowa in ba Allah ba wannan shi ne hikimar da yasa aka yi takadimin ma'amul alal fi'il a madadin a ce a abuduka sai aka ce iyaka na abudu an gane ko to a ka'ida ta larabci shi al-ma'mul ko al-maf'ul bihi yakan zo ne bayan fi'ili kamar yadda nake da sai a ce na abuduka wa nasta'inuka ko wa nasta'inu bika amma sai aka ce iyyaka sannan a abudu wanda ya kamata ya zo na biyu sai ya zo a farko iyyaka nasta'inu a madadin nasta'inuka ko nasta'inu duka wanda ya kamata ya zo na biyu sai zuwa farko to hikimar da take sa ai haka a larabci shine abin da ake kira da al-ikhtisam ma'ana ibada haƙƙi ne na Allah shi kaɗai domin ga wanda yake fahimtar larabci inda an kawo siyaƙin zancen ba haka ba aka ce na abuduka to zai iya ɗaukar adadi na abuduka wa kaza wa kaza wa kaza muna bauta maka kuma nan muna bauta wa abu kaza da abu kaza da abu kaza ma amma da aka ce iyaka na abudu kai kadai yake bauta to kuma ba za a sake dora wani abu ba inda kalmar kai kadai ta kulle kofa da haka malamai suka ce wannan yana nuna ibada haƙƙi ne na Allah shi kadai shi yasa a zubin zancen ma a ka'ida ta larabci ya nuna haka iyaka na abudu to sannan a cikin jumlar iyaka na abu da kadai malamai suka ce kalmar shahada ta fita nafiyun wa isbatu korewa da tabbatarwa la ilaha illallah domin kalmar iyaka daidai ita da la ilaha an gane ko illallah kuma na abudu daidai take da haka babu wani abin bauta kaga iyaka kai kadai kaga kan an kore nan kuma an tabbatar masa sannan na abudu illallahu ma'ana muke bautawa illallahu kuma Allah shi kadai an tabbatar masa da ilahantaka wacce ita ce bauta to da haka malamai suka ce wannan shine kashin bayan sirrin da ke cikin alqur'ani duk wani abu da kaga qur'ani yana kokarin fada wannan sakon yake so ya fitar idan kissar wani annabi aka bayar da gwagwarmayar da ya yi ta da abin da aka yi masa da kissar wasu kafirai da taurin kansu da halakawar da aka yi musu duk dan a tabbatar da bauta ne ga Allah shi kadai idan aljanna ake faɗa duk dan a tabbatar da bauta ne in wuta ake faɗa duk dan a tabbatar da bauta ne ga Allah shi kadai in wasu sunayen Allah aka jero aka yi masa kirari duk dai dan a tabbatar da saƙon bauta ne ga shi kadai yasa malamai suka ce dukkan sirrin qur'ani yana cikin fatiha ita kuma fatihar sirrin ta yana cikin iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in yasa shekul islam ibn qayyim al-jawziya ya yi littafi madarij as-salikin baina manazil iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in duk irin waɗannan abubuwa da fa'idoji na ilimi ya kawo a cikin wannan duk wata gwagwarmaya ta sani a duniya dan abauta wa Allah ake yinta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin ubangiji yake ban halicci mutum da aljanna sai dan ku bauta mu wannan saman da muke gani Allah ya yi ta duk abin da yake dan shi dan masa bauta ne wannan kasar da Allah ya shimfiɗa ta da duk abin da ya baza a cikin ta na iko da arziki da komai da komai dan ai masa bauta yau da ka komai da ka sani na duniya kashin bayan yin sa da samuwarsa shine dan ai wa Allah subhanahu wataala bauta wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako malamai suka ce an nuna isti'ana a jikin ibada dan a nuna maka neman taimako baya halatta sai a wajen wanda ya cancanta a yi masa bauta an gane ko ma'ana wanda ya cancanta a dogara da shi a nemi taimako a wajensa shi ne dai wanda ya cancanta a yi masa bauta in baka cancanta a yi masa bauta ba to kai baka cancanci ka zamo abin dogaro ba ga wani in baka cancanci ai maka bauta ba to baka cancanci a nemi taimako a wajen ka ba taimakon da ba mai iya yin sa sai Allah taimakon da babu mai iya yin sa sai Allah to kawai a wajen Allah ake neman ka da haka ubangiji sau da dama a qur'ani yakan hada tsakanin bauta da neman taimako ko bauta da dogaro a aya guda kamar yadda anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a suratul hud yake walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu sai ce fa'budhu wa tawakkal 'alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ya'maluna rabbus samawati wal ardi رب المشرقين ورب المغرب رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا da haka ubangiji shi ne kadai wanda ya cancanta a dogar gare shi kuma shi kadai ne wanda ya cancanta a nemi taimako a wajen sa cikin abin da babu mai iya yi ke shi yasa a hadisin turmuzi manzo Allah ya koya wa Abdullahi dan Mas'udi a dan dan Abbas yana yaro dan karami yake ya gula bi ni wa allimu ka kalimat in fadu Allah ya hafaka ya fadu fadu Allah ta jibu tijaha idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah da haka daidai da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ubangiji ya ce ihdina siratal mustaqim ka roki Allah ya shiryar da kai tafarki madaidaici ma'ana Allah yana magana da annabi da kuma ɗaiɗaikun al'ummarsa irin yadda za ka kaɗaita Allah da bauta irin yadda za ka kaɗaita Allah wajen dogaro gare shi da neman taimakonsa to kuma ka nemi ya shiryar da kai tafarki madaidaici domin babu wanda zai iya maka wannan in ba shi ba subhanahu wa ta'ala da aka yi na siratal mustaqim ubangiji ka shirya da mu tafarki al mustaqima wanda yake mikace to tafarki mikace shine addinin musulunci kamar yadda qur'ani ya faɗa ubangiji madaukakin sarki ce kul hadhihi sabbi kul hadhihi sabbi ad'u ila allah ala basira ana wa man tabi'ani وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ذاك الدين المشركين إليه صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور ذاك الدين المشركين إليه تبرك مدرسة to amma a nan ubangiji madaukakin sarki bai fayyace shi ba ya ce dai mu roƙe shi ya shiryar da mu ta barki madaidaici hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga nana aisha Allah ya kara masa yarda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi yin sallar dare yakan yi addu'ar buɗe sallah yakan ce Allahumma rabb Ibrahila wa Mika'ila wa Israfila fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم kaga kenan manzo Allah yana aiki da wannan aya da wannan umarni da Allah ya masa a cikin addu'o'insa na buɗe sallar dare ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi idnik innaka tahdi man tashaa'u ila siratin mustaqim da haka wannan yake nuna maka ko kai wane ne baka wuce baka ce Allah ka shiryar da ni domin karshen shiriya annabawa amma kullum Allah yana cewa ku ce Allah ya shiryar da ku manzo Allah da kansa yake Allah ya umarce ki kul innani hadani rabbi ka ce ni ubangiji na ya shiryar da ni ila siratal mustaqim dinan qiyaman billahi ibrahim hanifa lokacin da kake addu'a Allah ya shiryar da kai tafarki madaidaici dai dare ne in kai shiryayyen ne to kana nufin Allah ya tsara maka shirya kuma da Allah ya ce yana tsara shirya da shiryayyu wa yazidu Allahu alladhina tadaw hudan والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم to sannan kuma Allah subhanahu wata'ala in kai ba shi da bane kamar ne ma kake to ya kun yadda kai to da ka ubangiji subhanahu wata'ala yake kace ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin wanda kai hidima gare su to su waye wanda Allah ba shi sarki ya hidima gare su ubangiji ya faɗa cikin suratul nisa wadanda ya hidima gare su kuma me ke ke ma tukuna ni'ima shin ni'ima shine Allah madaukakin sarki ya baka duniya ya baka mulki ya baka lafiyar jiki ko ko akwai wani abu koma bayan wannan wanda ke ake kira ni'ima hadisi ya zo a cikin sunan مسند الإمام أحمد ومستدرك الإمام الحاكم هذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين إلا لمن يحب Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya ba da addini sai ga wanda yake so idan Allah ya baka mulki kuma ya baka shiriya ta addini to kaga Allah yana kanka ba dan mulkin ba dan shiriyar addini da ya baka yadda za ka gani kawai Allah ya ba wa mutum mulki ba shine Allah yana kanka ba nawa masu mulkin da Allah ya ba su mulki kuma ya halakar da su da mulkin ga Namrud Allah ya ce alam tara ila alladhi hada ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu al-mulk Allah ya ba shi mulki amma da mulkin ya kashe shi da mulkin ya lalata shi da mulkin ya azabtar da shi to haka nan Fir'auna Allah ya ba shi mulki amma da mulkin ya halakar da shi halakar wata nuna baya kanka ba shi mulkin ya nuna ba kaunarsa ake ba to amma akwai wanda Allah ya ba su mulki kuma ya ba su addini to addini shine alamar yana son su akwai wanda Allah ya ba su kuɗi ya halakar da su da kuɗin akwai wanda Allah ya ba su kuɗi ya ba su addini baya da addini shi yake nuna kaunar akwai wanda Allah bai ba su kuɗi ba bai ba su mulki ba amma ya ba su addini wannan kaɗai ke da na cewa Allah yana son sa to da ka Allah ya yi ni'ima ni'ima ta soyayya ga waɗansu daga cikin bayi irin waɗannan ake so mutum ya nemi shari'a irin tasu أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي irin waɗannan ne Allah ya tafiya kuma su biya su za su koyi da ita to shi ne Allah ya gaya mana wa man yuti illaha wa rasula duk wanda yake bin Allah yake bin manzon Allah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim to wannan yana cikin wanda Allah ya yi ni'ima kaga kenan ka zama kana bin Allah kana bin manzon Allah shine Allah ya maka ni'ima shine in mai hankali ya ganka za ka ba shi da'awa kuma zai so ya koyi da kai to irin waɗannan su Allah madaukakin sarki ce mu rinka neman shiriya a wajen Allah ya shiryar da mu irin yadda ya shiryar da su minan nabiyina daga cikin annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihan bayi ubangiji yake wa habna ulaika rafiqa ubangiji madaukakin sarki ce ghayril maghdubi alaihim ay ghayril siratil maghdubi alaihim Allah kar ka dora mu akan tabarkin wanda kai tafi da su suwaye wanda Allah ya tafi da su shine yahudawa me yasa Allah ya fushi da su saboda sun san gaskiya suka tace sani suka ƙi aiki da gaskiya shine Allah madaukakin sarki yake innal ladina takawu ibla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzil mubtadi'a kuma Allah yake hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal qanazir duk wannan ayoyin suna nuna yahudawa su ne wanda Allah madaukakin sarki ya fi da su a wata da ke faba'u bi gabalin ala gabalin wani tabi na babu da ka karka bi tafarki irin na yahudawa اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام ان تقضي هوائجنا كلها وهوائج من اوصانا بدعاء من المسلمين اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك قد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وآتنا وآت مكتب المسلمين واقض الدين عنا وعن جميع مدينة المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب